أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mai sun sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a ashirin da hudu ga wata gari wani awwal cikin ranar shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida bayan hijira daga Makka zuwa Madina. A kalandar nasara kuma ashirin da bakwai ga watan tara dubu biyu da ashirin da hudu kamar da aka saba rana irin wannan ta juma'a muna karatu a cikin wani littafin mai taken albuluru wa ma yusra wa yumna'u minha saye da sayarwa abinda shari'a ta halattar da kuma abinda shari'a ta hana wannan kuma shi ne darasin mu na goma sha shida za mu tashi a al-qismul awwal kaso na biyu a ƙarƙashin wasu nau'uka na kasuwanci da shari'a ta haramta da bulughul muharrama hakan da ya kulla kan nau'ukan kasuwancin da shari'a ba ta yadda mu mu'amala da su ba to bangare na farko su ne albuyuhul muharrama bi sababi da gharari wal jahala nau'ukan kasuwanci da shari'a ta haramta saboda abin da ke ciki na gara yaudara waljahala da kuma jahiltar abu in ce jahilta shine kwata-kwata ba a san abin ba idan kuma an ce gara an san abin amma ba sun fara tabbacin ya ce ya siyar masa da wata akuya a kan dubu hamsin kawo kudin amma kai ba ka san akuyar ba akwai jahala kenan a ka san akuyar amma kila tun bara ko tun wasu watanni kuma girmawa kawai ta zo ta yi aka ce maka akuyar shi kila da za ganta a redibi ma ba za ka yi tantance ta ba to shi wannan shi kuma shi ne gara to waɗannan ababen guda biyu shirar musulunci ta haramtar da ciniki matukar a cikinsu akwai abinda ɗaya daga ciyawar ko kuma duka biyan yace laqad akhraja muslimun fi sahihihi al-imam muslim ya fitar a cikin gantaccen littafin shi na sahih muslim kenan ya da shi hijira da shekara ɗari biyu da sittin da ɗaya an abi hurairah radiyallahu an hadisin isnadin shi ya tike ga sahabi sayyiduna abi hurairah radiyallahu an shi kuma wanda ya rasu hijira da shekara hamsin da tara yake cewa سيدنا أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى من زم الله سيرادا نيشن الله سبتا غريش يا أنا بيع الحصى ciniki na wurga tsakuwa mana tsora tabbatuwar kasuwancin akan wurga tsakuwa ko inda tsakuwar ta fada baya halatta saboda akwai wani abu mai kama da gara kuma akwai garar kai tsaye zai mana bayani ne bai zuwa hasa wa bai ila garar kuma ya haramta mana sayar ciniki wanda yake akwai rudi a shi ne cinikin da yake akwai rikin tabbas dangane da ko ta bangaren shi wanda zai sai kaya fadalla zalik ala taharimi kulli bai'in fihi gharar aw jahala sai wannan hadisi ya yi nuni ga haramta kowane irin nau'in ciniki in dai a cikin shi akwai rashin tabbas ko kuma rashin sanin abun kwata-kwata garar rudi ko jahala wa hada abdul wannan wani babban ginshiki ne yubuna alaihi da ake gina hukunci a kai wa yuqatu alaihi kuma ake kiyasan hukunce hukunce a kai wannan misalin da ya bayar na baibul hasati misali ne kawai daga cikin nau'uka na baibul gara da ya ce wa an bai da zarar ko misali ne na jahala ko nan ka ce misali ne na jahala da gara da ya ce wa an bai da zarar kuma duk wani nau'i na gara wanda za ka iya kiyasta nau'uka na kasuwanci da dama hatta sabbin cinikayya da suke zuwa a yanzu saboda ko ci gaban zamani ko yalwatar ko yaduwa ko faɗuwar al'umma to su ma za iya kiyasta su da waɗannan ƙa'idodi in akwai garar a ciki sai da kawai za a haramta dogaro da wannan hadisi na sai na biyu ƙwararren sarjin lafan idan kuma akwai jahada har ila ikimatin za a haramta قال الإمام النووي الإمام النووي رحمه الله تعالى أن يمشي رحمة ياتي ya rasu hijira da shekara ɗari shida da talatin da ɗaya ya ce amman na hayu amma hani da shari'a ta yi an bai ilzarar daga ciniki na rudi wanda mai saye bai da tabbacin abin da ya saya ko da ya san abin a surarki a dunkule fa huwa aslun azimun min usuli kitabil buyu'i ginshiki ne mai girma daga ginshikai a littafin sinikayya yana ishara zuwa ga kitabu da buyu'i da ke cikin sahihu muslim kamar yadda yake sananne ya yi sharhin sahihu muslim kuma sharhin yana cikin sharhohan da lallai kamar ya yi ya ce wa lihada qaddamahu muslimun saboda haka ne ma ki aliman muslim ya gabatar da ba bai'ul garar ko babu da garar ko babu bai'ul garar a cikin littafi wa yadda kudu fiye masailu kasiratu matsaloli masu tarin yawa za su iya shiga cikin bai'ul garar gairu munhasira waɗanda ba za su kididdigu ba cinikayya ta zamani da hidindimu da tsare-tsare na wasu 'yan kasuwa kowane za a iya auna shi da garar ko kuma jahala kuma zai iya shiga cikin wannan hadisi da ya zo da ka'ida amma ta haramta wannan baiki ciniki na na garar wannan cinikin na na garar da ya haramta a nan ko bai ulhasati da ya bada misali da shi ko ya fito a cikin wannan hadisi yana da surori da yawa amma galiba abin da ke faruwa shi ne kamar mai sai da ya duka akwai shadda akwai kirmin atamfa akwai toyobo ya duka kala kala na zamani da mai tsada da mai arha irin kawai sai zai ce ban dubu biyar in ka ba shi biyar sai ce ɗauki tsakuwa ka wurga kan ya dukan can da na baza duk inda tsakuwar ka ta fada na sayar maka da shi dubu biyar za ta iya fadawa kan na dubu hamsin amma kuma za ta iya fadawa kan na dubu ɗaya ɗari biyar amma kuma ka yadda cinikin ya yi kaga wannan ya yi kama da notel akwai cuwa-cuwa dai kai tsaye dan akwai ma wani abu mai kama da tata-tata in ka wurga ta faɗa kan mai tsada sai a tsaya ka murna ko ta faɗa kan daidai kudin ka ta da kyar ko kuma ta faɗa ƙasa da kudin ka sai dai maka daji to wannan shine bai'ul hasad yana iya ɗaukar wannan wannan ma'anar kusan shine surar da ta suka yi bayani a kai shine ka qaulul ba'i bi tuka min hadhihi al-aswar ma waqa'at al-hasatu alayh dan siyar maka da wannan yadin ko wannan kayan in har ka wurga tsakuwa ta faɗa a kan shi yace sun ma'adda da shay'an min al-buyu'il muharrama daga nan sai ya lissafo adadi mai yawa daga nau'ukan cinikin da shari'a ta haramta sun makala daga nan sai al-imamun nawawi sai suke da cewa wa kullu hada dukkanin wannan bayani na nau'ukan kasuwancin da shari'a ta haramta bai uhu batil ciniki ta wannan hanya ba ta ciniki ne saboda aka yi cinikin ya zama batilun a babi na kasuwanci suna da wasu kalmomi guda biyu da suke ce ma da suke amfani da su a nau'ukan ciniki da aka bata wani lokaci za a iya cewa ciniki bai'un ba'in ko kuma ce mashi bai'un fasihun cinikin da aka buɗe ko kuma cinikin da aka bata za a iya zuwa a buɗe ciniki to za kuma yi zuwa bata ciniki suka ce abin da ke sa bata ciniki shine inda cinikin ya samu matsala a asalin kulla shi ba zai gyaru ba kenan ya ɓata shi ana kuma iya zuwa a buɗe ciniki inda asalin cinikin ya yi amma hanyar da aka kulla ita ce ba ta yi ba ta ce yanzu abin da za a yi a buɗe cinikin in aka buɗe kai a dawo maka da kuɗinka sai a bar miki da kayan to ku sake bin hanyar da ta kamata ku kulla cinikin shi kenan ya yi wannan ke mustalahan kuma akwai sabanin aure akwai auren da in an zo ba ta shi ake yi aka ɗaura mashi aure da mace tana idda ba ta auren da yi ba wani gyara da za ta yi ko kuma sai aka ɗaura mashi aure da mace bai ba da sadaki ba ko kuma ba wani yanzu yan an zo buɗe auren za a yi yanzu sai a kawo wani da bisa sake ɗaura shi kenan ya koma daidai to shi ma a kasuwanci haka in cinikin ya sami matsala a asalin kullai matsala idan kuma ya samu matsala a hanyar kullai to yuftahu thumma yuqadu marra thaniya sai da dan buɗa shi sai mai gyara sai a dinna to duk cinikin da ya faɗo a da'ira ta jahala akwai jahala a ciki shine kai da zaka sai kaya baka da tabbas game da kayan da zaka saya kuma a wajen kayan ba a yi maka cikakken bayanin da za ka iya gamsuwa ba. Saka wanda suke sana'anta kayan da ba a buɗewa, sai dai ka saye su da halinsu. Abin da ke kansu shine su samar da cikakken bayanin kayan a waje, kada kuma ya saba da abin da ke ciki idan an buɗe. To duk cinikin da yake akwai jahala ko akwai garar فإنه بيع باطل لأنه غرر من غير حاجة domin an samu ruhi ta inda babu bukatar wannan ruhi me ya ce an yaudari ne sayi me ya ce an shigo shigo ba darbi kai kuma wa ya ce sai ka yi ha'inci ko sai ka yi ruhi da yaudara za ka sami wanda zai sai kayanka ai ya kamata ka iya tuna cewa sabanin ko bambancin ra'ayi da sha'awar al'umma to ita ke hana kaya su kwance a kasuwa shi ne laraba ke karin maganar da ke cewa laula ilafun ragabati na kanatin ba da ya uzura baikin ra'ayi da sha'awar kaya na sha bamban daga mutum zuwa mutum da wasu kayan sun yi kwance a kasuwa za ka iya zuwa kasuwa za a yi maka miya a ce maka ga kubewa ka zaki kubewar da mai kubewar sai ga wani na bangata mutane yana na kai duka kai ga ta ana kiran ka zai maka sauki shi kuma da doko tiyawa bai ba kawai ya tsaye duka ta nawa ce a loda ra'ayin ka can banda na shi ke sa annabi ya ba mu ka'ida gaba ɗaya cewa duk wani abu da ake ci ko ake naurawa ko ake hawa ko ake zama in dai mutum na da tarbiyyar addini ba zai rage abun ba da kaji mutum ya zo yana ta wancan banzan yadin ya sa sai da sarki rafi wawa ne in kana mu'amala da shi ka san da ba kake mu'amala da sakarai kake mu'amala saboda wannan abin da za ka zaga wani a duniya ba abin da yake sirri ke sa annabi bai taɓa zargin abinci ba in ya ka kawo ya leka ya ga bai mace ba sai ce su ɗauka me ya faru sai ban ba ma ta faɗa abin da ya sa bai ci ba amma ka wani ya leka yake takarar yin nan jin kuma daga duniya sai ma wani irin naɗin minti ko sai yana neman takarar miya ya baka zaga ba da ka huta in dai ba za ka ce ba ko da ka ce a to wannan kuma yau baka da baka da bukatar yi don duniyan nan sauyi gare ta sai tafiya maka mita wallahi baka gama fakin ba ka fito mai ke wani jan jiya maka mita yi wa ya juya duniya wa ya sa ta Allah sai ya fi ƙarfin ka faɗa da duniya da wuya idan ta yi faɗi da yawa ga ta da mutane su da haka ba buƙatar sai ka yi maguɗi ko sai ka yi rufa rufa ka fito da hakikanin yadda kayan ka suke ka bayyana su inda bayani na bayani ne ka yi bayani in na gansu ne a gansu in na taɓa ne a taɓa in na a tuna ne ma a tuna in ya so wani a lokacin shi kuma irin wannan din zai ce maka yana so irin wannan magana ne bisa imam annawawi yake ishara zuwa gare ta ya faɗa wannan magana cikin mujalladin shi na goma a aikin sharhin da yawa sahihu muslim din shafi na 156 yace wa ma ta'rifu da gharari wal jahalati amma dangane da ma'anar garar da fara da za a yi wa mutum akwai kayan amma bai san su a sani na hakika ba wal jahala da kuma jahiltar hakikan yadda kayan suke faqad tanawwa'at fihi ibaratul fuqaha zantuka da salon zance na malamai ya sha bamban al-fuqaha anan masana shari'a masana cikin wanda fagen su ne qala al-imam al-khattabi al-imam al-khattabi ya ce ba Sulaiman al-Khattabi bane wannan ya rasu hijira da shekara ɗari tara da casa'in da takwas kaga shi ya yi ce mashi wani na baya baya ne ba ta da'ira ta suwa na mamun nauyi da ke karni na bakwai shi ya rasa karni na goma karshen karni na goma shi ne ya limamun kattabi yake cewa rahimahullahu ta'ala asulu da zarari asalin abin da ake ce ma ruhi huwa ma tsuya anka ilmu shine abin da aka naɗe maka sani yana da akuya amma ya ƙi yadda ka ganta ko ya yadda ka ganta ya ƙi yadda ka zo kusa da ita ko ya yadda ka zo kusa da ita amma ya ƙi yadda ka taɓa ta wannan duka garar ne tabbas akwai abin amma tsuya an ka ilmuhu wa khafiya alayka batinuhu cikin abin da sirrin abin ko cikin shi wa sirruhu da sirrin shi ya koya a gare ka ce me kake ja ne ke kukan zakara ban dubu goma ran idi ka zo ka ɗauka wannan karar ne karar ne tabbata akwai kayan ga ma kukan zakaran ina ji amma wani irin zakara ne to shi ne fa ba a sani ba ya ce wa huwa ma'budun min qaulika an ciro wannan kalma ne daga faɗin ka da kace tawaitu sauba ala farri na naɗa tufa ba tare da kowa ya san me na nade ba akwai ma zuwa da yaƙi ce ce wai ba a warwarewa a dole ba a warware ta ma za ka rika yawo da ita yi ce ta yaƙi ne yaƙi a mutum ba a warware mu gani sai a warware ko kuma in taɓa gefen zai isa don ka san wani sai an je can kusa da ƙarshe ake ganin matsala ba haɗi ko kuma in kuma ya ce ba za a warware ba zai ka sa mai sharuɗa in na samu ciwoni in na samu bakin mai in na samu yamutsewa duk bandin in yana da sai ku kiriki ana gama su yi a warware ya gani saukar da kudinka ya ce ai ana kasiri hil awwal a ninkin shi na farko mana na ninke tufa a yadda ya zo daga kamfani na kiyarta in buɗe wa mai saye ya ga mai zai saya ya ce wa kullu bai'in kowane ciniki kana da makasudi minhu majhula na gaira ma'azumin da makasudi ko manufar kulla cinikin ta bangaren mai sayarwar shine jahiltar wani abu na kayan gaira ma'adumin na abin da ba a sani ba wa ma'juzan anhu gaira maqdurin alayhi fa huwa garar wanda aka gaza daga sanin hakikanin ya yake to wannan shi ake cewa garar wa zalika mithlu an yabi'ahu samakan fil ma'i kamar wani ya sayar ma wani kifi a ruwa aw tsairan fil hawa'i ko kuma ya sayar wa mutum tsuntsu a iska aw lu'lu'atan fil bahari ko kuma ya sayar wa mutum da lu'ulu'u amma a teku sai tekun nan ba inda ya kai shi lu'ulu'u ban dubu hamsin in wunin makayi zan fara tun tara na sati zuwa shida na yamma da abin da na ɗibo naka ne ya kai rashin sa ya ɗibo na dubu biyar kai kuma ya kalmace maka dubu hamsin ita a bari ka gama kila maka ako na dubu ɗari biyar ya ce awa abidan abika ko kuma bawan da ya gudu wani ka san bawan nan nawa a wanda muka tafiyan daura wannan nan da shi yace shi bankala amma fa ya gudu to shi ma wannan garan ne au jamalan sharida ko raƙumin da ya rude ya fantare ya gudu ya bar gida har ma ba san dajin da yake ba au sauban fi jirabin ko kuma tufafi a cikin leda wanda ne lam yarahu shi mai saye bai gan shi ba walam yanshiru bai riga ya buɗe shi ya warware shi ba ya baza shi ba au ta'aman fi baitin ko kuma abinci amma a gida ki kana da kashi abinci ko eh ka kawo dubu biyu fito maka da sai ya fito maka da cokali sai ce maka mai tsada ne lam yaftahu abinci da a gida wanda bai buɗe gidan ko bai buɗe abincin ya gani ba awwala da bahimatin lamtulan ko kuma ɗan wata dabba da ba a haifa ba talo na yana kwanci ban kuɗin guda biyu akuya tana da ciki ban ɗan ban kuɗin ɗan da za ta haifa duka wannan zarar ne au samara shajaratin ko kuma ƴaƴan bishiya wadda lam tusmir ba ta riga ta yi ƴaƴa ba ina hawe ha da cikin makamancin wannan min al'umurin lati la tu'lamu daga al'amuran da ba a san hakikalin su ba wala yudara sannan ba a da tabbas hal takunu amla za su kasance ko ba za su kasance ba fa innal bai'a fiha mafsuhun duk cinikin da aka yi a nan wannan cinikin buɗaɗɗe ne ba tacce ne wa inna ma naha sallallahu alaihi wa sallama na hadhihi al kawai abin sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana dukkanin waɗannan nau'uka na kasuwanci tasilan lil amwali an tabi'a domin ba da kariya da dukiya don kada ta lalace ko kada ta tozarta asali ita dukiya kula ake bata to musulunci kuma ya bai wa dukiya kular da babu wani constitution babu wani tsari babu wata gwamnati da take da irin wannan tsari na kula wata za ta ga fannarta take yi kawai kashewa ta inda bai kamata ba saboda shi wanda zai kashen yana da ikon yayi amma a musulunci a komai ikon mutum kuma sai a faɗa miki inda zai kashe ya ce wa kafan da husumat kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta irin waɗannan nau'uka ne na kasuwanci domin yanke jayayya yanke husuma da tare-tare a kotuna wanne za'i da jayayya tsakanin taiteku ko kungiyoyi yace ayyaka bainan nasi fiha shine yana nufin Allah ya ka'a bainan nasi fiha dan kada su auka ma irin wannan tsare-tsare a kotu da jayayya tsakanin sai shari'a ta sanya ka'idoji kai ne sai shari'a ta sa maka immunity babu yadda za a cuce ka ballantana araba ta maka lokacin koma neman haƙƙi kai ne sayarwa an shimfiɗa maka ka'idoji wanda su waɗannan ƙa'idoji za su baka kariya daga shiga hannun ko faɗa da masu sayi. Wannan maganar yace za ta same ta cikin ma'alimin sunan. Yace wa qala al-imamu al-Qurafi al-imamu al-Qurafi yake cewa rahimahullah Allah ya masa rahama haula hadhihi al-mas'ala dangane da wannan mas'ala. Anna al-ulama'a lallai malamai kar ya tawassa'una fi hatayn al-ibaratayn suna faɗaɗa zance game da waɗannan kalmomi guda biyu shine algararu wal jahala wal jahalatu wal garar bai samiluna ihdahuma mawdi al ukhra har ma wani lokaci sai su yi amfani da ɗaya a wurin ɗaya kuma bayyana rahimahullahu farka bainahuma al-imam al-qurashi sai ya bayyana bambancin da ke tsakaninsu ya imamu qurasi ya rasu hijira na da shekara ɗari shida da tamanin da hudu bajinin malami ne a mazhabar malikiya ina ga wanda yake karance karance littafin malikiya so da ma kasan malamin nan lallai sananne ne kwarai kwarai da gaske in kana karanta alkawaninul fafi'iyya na bunu da juzai abdurrahman bunu da juzai ko kana karanta littattafin alal mazahib al-arba ko wasu littattafai na malikiya wanda suka zo daga bayan shi za ga yadda ake yawan fadar shi da irin yadda yake kawo fatawoyi ne ne kaifin basira kwarai to shine yace a'a akwai bambanci tsakanin garar da kuma jahala yace wa aslu da garari asalin ruɗi ko yaudara huwa alladhi la yaudara shine a yi ta'amulin kayan da ba a sani ba alyasul amla kayan za su iya tabbata a hannu ko ba za su iya shigowa hannu ba ka sayar fil hawa kamar sayar da tsuntsu a iska wa samaki tilma da kifi a ruwa wa amma ma ulima usuluhu amma abin da ake da tabbacin akwai shi a hannu wa juhilat sifatu amma ka jahilci siffar shi wa huwa al-majhulu wannan shine majhul kaga ya sa haddi ko alama ne bambancewa kuma wadda ta fito da bayanan fili ka bai ili ma fi kummihi kamar mutum ya sayar da abin da ke hannun rigar shi ke ne a hannun rigar wani abu ne a hannun riga ta nawa ka saya ba saba ce ta haji a hannun riga ta nawa ka saya amma matsalar bai san gwango nawa za ta yi ba kaga babu karar ana abin da ke ciki shine jahala yace fa huwa yahsulu qata shi wannan tsaba ko hatsi ko kaya da ke hannun rigar shi wannan misalin da Imam al-Qurafi ya bayar ya bayar ne dangane da yadda mutanen lokacin su suke rayuwa mutum ya tafi kasuwa ya je can ya sai wata tsaba ya zo nan ya sai nama ya je can ya sai waye ya taka hannun riga da ita rigunan su ba su da aljihu amma koyarwa taccen hannun riga mutum ya sa kawai sai ka ɗan rike nan ya kawai nan na kare an moce ka ne kenan to shi sai ba da misali da haka amma yanzu kaga an aljihu zai iya shiga walat za ya iya shiga ta iya shiga jaka da mutum zai rataya duk za su iya shiga tunda mu yanzu ba ta zama al'adar mu ba a yanzu bala hannun rigar ma an rage a wancan lokaci za ka ga wanda ake wa dariya shine mai karamin hannun riga shine da ka da Imam Ahmad ibn Hanbal wanda ya rasu hijira da shekara 241 yake wa malamai ɗan uwanki wasiya da nasiha cewa ya gamayyar malamai wanda ku rika riguna masu manyan hannun riga to da shi ke nuna wadata kana daina muku hankali kar wani ce ya zai daina maka in kai gan su kai ma san to ba bara ka zai ba aya da hadisi za ka karanta ba kuma ka tsoron kowa amma ka ga yanzu in ke fanka sai ce kuma ka fita daga wancan al'ada al'adar nan ba irin ta bace to shi ma na haka ne wa alaikum assalam نعم eh an yace nawa za ka sayi buhu kaza ina da buhunan matsara guda biyu nawa za ka saya sai ka ce idan na gan su zan faɗa maka to da akwai akwai garar akwai jahala dama ya ce jin na iya haduwa yanzu dai ma ba ka da tabbacin yana da buhun masara kila irin wanda sun ci dubu sai ce kan nan ne baki hanci ne yana cikin kowa kudin ka kawai zai karba ya gari ya ce a to sai na gani a ga buhunan kala kala ne ko da ya ce maka ai buhun dangi wani ai dan sundu ne dan kano ne ai dan abuja ne ai ko ya nuna maka irin buhun yanzu kai ba buhun da ka siya ba abin da ke cikin buhun da ka siya kuma za a iya ɗinkin bugunta ko zai fi fiye arba'in a kalmace a kalmace kuma arba'in da kafa a talatin da kafa kuma ma ku kaddara an yi ɗinki mai kyau ita masar wace ne ruwa nawa ya dake ta sai baki ko ba ta yi ba mai ƙanana ce ko mai fato fato duk sai an gani kada ka kara kara a faɗa kudin a bari a je a gani ko ya kawo ko a bi gida a ganta aka ganta aka tona aka bincika shikenan to da za a je ya fito da buhun za a ɗibo a gane ta a ci tana taɓa mai a ganta daga waje yanzu shi kuma garar ya zo an kubuta daga jahada akwai garar cinikin haramun ne kada yi ta ki ne mashi masarashi ina ga yin masa zai je ya na'am
da gungu baka tura bandara karkiya amma yanzu ba wani abu ya halatta a baki wani abu da
to kun yi cinikin yadda za su ya kamata a yi cinikin buhun. Eh za ka iya bashi amma zai ka sai yin ba mu daidaita ba gobe za ka damar da kuɗi na abuja. Don za ka iya zuwa ka sai gaba yadda wata nake so ba ce ka ce kuɗi na ce ya kashe sai rasa ya siyar da wannan mummunan kaya. Za ka yi ce mashi to in ba mu daidaita ba shi kenan. Wa alaikum assalam. نعم mai sannan eh yana sabuwar a eh eh eh sai dai a sai duka eh suna ce ma wannan bai wani kitab akwai ka'idoji da sharaɗin shi ma bai san yawansu ba in har ya riga ya san yawan haramun ne mabuɗi kawai ya shiryo ya zama na bai san yawansu ba kai ma baka san yawansu ba bai san me ke karkashi ba kamar da ka baka san me ke karkashi ba sai idan aka fito wannan sharuɗan ba laifi ya yi shahada a kaya wani ya tada wani amma matuƙar shi ana shakkun ya san yawa to to shi kawai ya shiryo da ya ce biyar biyar amma shi daga gida ya riga ya kirgo yan naira uku uku sun fi yawa sai yan hurhudu ke biye da shi sai wasu yan kwaranni yan biyar biyar ɗin ya san shi ke da riba in ka zo kai mai kuɗin goro naira kusa da ɗari biyar biyar zai dawo to sai ce da ya halatta irin wannan suna ce mai bai ulu sharadi ma na biyu da yake da muhimmanci shine ba a yarda a sayar da kaya tari ba ko da da mai saye da mai sayarwa ba su san adadin kayan ba sai in kayan sun zama ba su da yawa suna da yawan da irgan su zai wahala amma ka kamar nashi guda ɗari biyu ɗari biyar akwai ya zai kirgu baya halarta a sayar da kayan da zai kirgu ba tare da wahala ba ba tare da an kirga ba amma kamar yanzu ya zo ka dan tare a cikin ta aka baro biyar sai ka ce wai a sayi ta aka haramun ne a kawo baro a gwada inda zai gudu amma wani ya tare ya yi yaki tsiri guda kamar bene in ka ce ku kirga da kima za ku kirga ko da baro sai da ke kun dogon lokaci ka tabbata bai san kifa nawa ba ce kai ma baka san kifa nawa ba ne ya halatta a matsayinka na kwararre ka kewaya ka kiyasa ka taya ya ce da ta ci wancan cinikin na ya halatta ba na ɗaya dai akwai zargin ya san guda nawa ne na biyu goron bai da yawa suna zama ninki goma kun gama kirgawa to tunda zai kirku a kirga a ware yan biyar a ware yan hudu a ware yan uku ko ne ya mashi farashi ya fi sauki irin wannan karbu ke sai kayan na eh eh sai ana ana iya yi inda suke ce mashi ciniki akan sifa amma da sharaɗin in ta zo ta saba wa siffar da aka gani a hoto mana zahirin ta ya saba wa siffar hoton cinikin ya wace ko mai tsaye ya sa sharaɗin ko bai sa ba don gudun rigima ya kamata ya sa kila da aka zo ɗaukar hoton aka samu wata kyamara yar zamani mara tausayi ta gyara kaya sai masu ta so sai da aka zo za mutum su su kyamara ce an haɗu da a cikin shirin intelligence to irin wannan shine bai halatta ba amma dai siffantawa ce mai kyau aka yi bayanin duk abubuwan da ake da bukata a siffar lafiya ya siya matuƙar mutum abin ya mace to shine yake cewa ka bai ili ma fi kullihi kamar mutum ya tsirta abin da ke hannun rigar ki fahu ya su kasa ya riga ya san shi kuma ya san abu a ya riga ya san abin na hannu lakin la ya dari ayya shay'in huwa sai dai bai san menene ba yana da jahiltar siffar abin falgaram wal majhudu kullu wahidin minhuma ammu min al-akhari min wajhi daruri da jahiltar kaya kowane ɗaya daga cikinsu ya fi ɗayan faɗi ta wata fuska. Kenan an zo ciniki wani lokacin garar ya fi faɗi. Shi ne fa huwa ammu min al-majhul. Wani lokaci kuma jahala ta fi faɗi min al-garar. Wa akhassu min wajhi kuma lokaci ya fi zama keɓantacce ta wata fuskar. Fa yujadu kullu wahidin minhum ma al-akhar wa min duni. Sai a sami kowane tare, sai a samu kowane ɗaya daga cikinsu tare da ɗayan. Wa min duni wani lokaci kuma ya zuwa katan ɗayan. amma wujudul garar amma inda za iya samun garar yaudara da rudi da rufa rufa dunar min dunar jahala ba tare da jahiltar kaya ba ka kira'il abdul adil ma'lumi qabla al ibafi kamar mutum ya sayar maka da bawan shi da ya gudu a amma bawan da ka sani kafin ya gudu ke ina ragon nan da in ka dokar gida yake zuwa in ta shafa shi na siyar maka amma ya gudu yanzu kaga akwai ba ta hala ragon kai ma ka san shi amma akwai gyara tunda ba ta hannu to yanzu an samu garar amma jahala ta sau yace la jahalata babu jahala fi a irin wannan wa huwa gararun sai dai akwai garar da annahu la yadri awliya sul amla dan me sai bai da tabbas za a gara ko ko ba za a gani ba wal jahalatu dunal garar inda kuma ake samun jahala banda garar ka kira'i hajarin yarahu kamar mutum ya sayar maka da wani dutse da kake gani la yadri ya zo ya samu wani dutse mai kyalkyali ya ɗauka ya baka ka jinjina ka sa a kido ga dutsen ka gani ka yi komai ba ma baka sani ba a zujatun huwa am yaqu shi wannan sinadarin wanda ake gilashi ne ko na yakuti ne ba akwai gara rana ba magana da hala wani tunda gashi ka gani yace mushahadatuhu am yaqutun mushahadatuhu tartabil khata ganin shi ya yanke duk wani kokon tobi usuli da samuwar shi da aka fana garar babu garar wa da mu ma'rifati ta ga jahala bi rikin sanin da yake ciki da ya haifar da jahala yace wa amma take ma'u da jarar wal jahala fa kal abdul adik al majhul sifati qabla al ibaki amma inda aka samu haduwar jahala da garar shine kamar sayarwa da mutum bawan da ya gudu wanda shine sayan da ya san bawan bakatin ya gudu yana da wani rago duk da na san baka san shi ba amma ya bace na sayar maka kaza kai baka san ragon baka shi ya bata kuma yanzu gashi an sayar maka kaga akwai sigarar saboda ragon ba shi a kusa ya bace akwai jahala saboda baka taba ganin shi ba wannan maganar duka cikin maganganun al-Imam al-Qurati ne kuma bayyana al-mawarid allati lil gharar wal jahala sannan ya bayyana mana hanyoyin da garar da jahala suke shigowa a kasuwanci wannan hafi saba ake mawarida waɗannan ababe guda biyu suna bijirowa ne ta fuskoki guda bakwai alawar hanya ta farko fil wujudi wani lokaci a ce akwai abu kar'adin da gamdan ibaki kamar bawa kafin ya gudu kafin ya gudu ka san shi ana tare da shi an da ana takau sai da ya gudu an aka siyar maka kafin ya gudu ciniki yayi ba a siyar maka ba sai da ya gudu akwai garas والثاني في الوصول wajen tabbatuwar abin shine in ulima alwujud in an san da cewa akwai abu amma matsalar ba a da tabbas zai shigo hannu ko ba zai shigo ba amma an san da shi amma san inda yake shine ka tsairi fil hawa kamar tsuntsu a sama abinda wasu ake ce masunikin biri a sama na uku fil jins a jinsi ka sila'ati lam yusanniha kamar wasu kaya da bai ayyana maki ba yace na ji an maka haihuwa to kawo dubu hamsin safiyar suna ka zo ka kama dabbar hakika bai fada jinsin ba bai fada jinsin ba kana zuwa sai fito maka da wani dan bunsuru ka fi zuru kaga akwai matsala sai ce maka akuya ko tunkiya mai shekara kaza ko watanni kaza jinsi kenan garar a jinsi wal waradisin nau'i kamar a nau'i ka abdin lam yusammi kamar bawan da bai ambata ba ina cikin bayina na sayar maka da ɗaya wane a ciki bai faɗa ba na biyar filmi kidari a gwargwado kalbayi ila mablaki ramyil hasad kamar sayarwa da mutum wuri har zuwa inda tsakuwa ta faɗa ce na ji an ce za ka fara kin ya ce wallahi na ta neman fili ce ban miliyan ɗaya zo mu je kuka je sai tsaya a bikon wani filin shi ce to wurga tsakuwa yamma cikin da ta tsaya nan ne iyakar miliyan ɗayan ka ka wurga wata nan inda ta tsaya shi ne iyakar da shi za mu ɗauka idan yana ciwon hannu a ranar me zai faru sai wurga kafa bakwai dutse ya tsaya in ka samu lafiyayye sai ta kokarin tare shirikin sai in ya wurga da sai kwace maka to kaga ba gwargwado ciniki ne ba ni kidari to shari'a ba ta yadda ba a irin wannan yanayi wasadisu fi ta'yini na da kuma inda garri ke shiga wajen rashin ayyana abu ya ajiye sinkiya haka ya ajiye rago ragon zai dubu ɗari tinkiyar ta ce dubu hamsin misali sai ya ce ban ban ban saba'in cikin biyun nan duk wanda muka je muka dawo muka same shi a wurin shi ka saya yanzu dai ba a faɗa maka wanda ka saya ba a cikin biyun nan ka sai ɗaya ka ga in ka sai rago ka ci riba in ka sai tunkiya ya wanke ka kuma zai ce ku tafi kawai mu je za mu dawo ku shi ma wannan ba ya da bagar na shigowa ko wasabi sai ba ka'i a wanzuwar abu ya siyar maka da abin da ba zai wanzu ba irin kwanaki da aka yi ban iskan nan sai da shinkafar ta gama kai ta fara duka sai aka daina ruwa kuke ta san shinkafa ta nan wuce ta gama kai ko sai ce nawa za ka siye ta a sai anguwar ana ban iska to wannan ba ba kawo tasbimari qabla buduwi salahiha kamar mutum ya siyar da 'ya'yan bishiya kafin su bara ba a sayarwa mun sha bayani a nan wannan maganar haka ya kawo sai ce za da fi tahdidil furuqi ithnani fa kana ba da dhikri laksan sabat da mutaqaddima wa baqiya da jahil bil ajli in kana hunaka ajal ko kuma a jahilci lokaci kamar yanzu ya zo ya ce eh bankiyar dawa in na samu kuɗin zan biya ya halarta ba ya jira ka biya ta wace ka samu kuɗi to za ka samu kuɗin har yanzu abin da za ka yi ko ban siyar dawa zan ba ka kudin rana ya ce idan rana ce kun ta maso sai ta kulle ka sai ka zo ka faɗa musu kudin nan ba kara a kai amma ban in na samu zan biya a wannan akwai jahalatul ajali a ciki kuma baya halatta yanzu shi dan kasuwan ka saka shi a garar ka saka shi a garar kafin nan kai a jahala amma ta bangaren ajal to wannan shine nau'i na takwas da suke karawa ko kuma wani jahadu da sifa fa hadi ta tsatu mawarid lil garar in jahatu da jahala yace mas'alatin wata mas'ala qassama al imam al qurati rahimahullah ta'ala la gharar wal jahala min haythu al jawaz wa adalihi ila thalathati aqsam al imam al qurati wanda ya rasu hijira shekara 684 ya raba garar da jahala ta wajen halattinsu ko rashin halattinsu zuwa gidaje guda uku. Alawar na farko kafirun inda aka samu garar mai yawa ko jahalar ta zama dundum ya ce mumtane wannan an hana shi hikima'an a gabaɗayan malamai malamai sun haɗu akan haramci irin wannan ya ce gabbai fil hawa kamar tsuntsu a iska ce ga irin tsuntsun da kake so ka sa a kai kiwo to kawo zan kawo maka shi wannan garar ne mai yawan gaske saboda ka'ida ga al'ada ba ka tafai kake da damar ka iya kama tsuntsun ba da me za ka kama shi da gwafa ina gwafar tana gida shi kuma zama zan yi gina mata biyu ne gina shamuwa ce ma Nijar ta nufa ko Morocco ko Algeria kan ta nufa kai baka sani ba in ta wannan zare sai baɗi kuma ya ce to na biyu kalilun ja'iz bari mu karkar wannan kalilun ja'iz dan kaɗan dan ruɗi dan kaɗan akwai lokacin za ka yi sayayya a wurin mutum akwai dan garar dan kaɗan ne amma dan kaɗan ne kuma dukkan mu mun taɓa sayayya irin wannan kuma kila kai ma ka taɓa sayarwa irin wannan shine ce ka asasin jari kamar ginshikin gida sai ya ce maka dan da zo ka sai gidan nan ya condition din sai ce maka alhamdulillah ai a ka'ida ya kamata a kwakula ne a ga DBCin da aka yi zamanin kwakula ba kwakulawa tunda ya ce maka alhamdulillah kai sai ka yadda akwai garas amma dan kaɗan ne an yadda tunda babu wata alama da ya nuna ginshikin na da matsala da a ce akwai wata alama da ginshikin na da matsala kamar da ya ce ba matsala to da an ga alamu a bangon to irin wannan dai akwai garasi a baki wa kutunu da jubba ko kuma yanzu ka dai zaka sai filo guda ashirin tana da aurarwa ai a ka'ida ya kamata a farke maka su gaba daya ka ga irin auduga amma ka ba a farkewa sai dai ka dan tattaba ko ya auduga ya ce masha Allah masha Allah to shi ma garar ne yayi kama dan kaɗan ne ya halatta kazo za ka kero da mutum buhun masara guda ɗari biyar ya kamata a farke su duk a sun sake su ya gani sannan ka ki tura a ɗinka amma kuma ba dole sai yi ba garar sun ɗan kaɗan ne to da in dai ka auna biyu goma ashirin talatin ɗari a cikin dubu ina da sun ba da samfur ɗin da a iya haƙura a tafi da su a haka ko ka je za ka sai riga wadda a cikinta akwai wasu abubuwa da haka tana da shafi a ciki a tsakanin akwai ɗan wani soso-soso kana da buƙatar ka ga irin sosa baƙi ne kada ka zo wanki ya riga bata kayan ko ko fari ne ko mai arha ne ko mai kwarin ne ko kek ne ko duk yana da buƙatar ka gani za a ke kawai ka dan daddanna in ka taɓa ka taɓa ka gamsu akwai garar amma kalilin babu laifi babu laifi ko ka je za ka sai abinci wajen mai abin nan abinci illa kana da buƙatar ta nuna maka nau'ukan sinadaran da kai girkin da su amma duk wannan garar ne shine yake cewa irin wannan ja'izun ijma'a halal ne da ijma'in malamai saboda in ka ce komai da za ka siya sai an yi maka dilla dilla da shi to ciniki kusan ba zai yiwu ba yanzu ya kamata in kaje siyan waya har yan kwanci har cikin a nuna maka idan kila komai zai iya faruwa kila kai kana da tsoron yanka gani za ka iya gane amma kaga ba ce ba za a kunna maka dai to shi kenan sai a hakura a haka ya ka yi ciniki a haka shi kenan ko ka zo za a sai abin da za a sayar maka da akuya ka ce sai an kira likitan dabbobi ya zo ya duba ta a ɗiba jininta da yawunta a je laboratory zuwa rana ya fiye rubutun zai redi eh da ya kamata a yi haka don ka san lafiya ta fi amma ba wanda ya dora maka garar ne amma kalil da ka shaɗe ya halatta ya ce salis na uku a salis na uku mutawassitun garar matsakaici wannan ya kurto da fafihi malamai sun yi sabani a ciki hadiyar haku bil awwal aw thani za a hada shi da na farko ne ya zama haram ko za a hada shi da na biyu ne ya zama halal fadir tifaihi an da qalili idan ya dan karu akan tsaka tsakin kuma ya bil kasiri sai a hada shi da mai yawa wa da hisabihi an da kasiri kuma ya bil qalili in ya dan yi kasa kadan daga tsaka tsakin sai a haɗa shi da ɗan kaɗan sai ya zama halal wa hada huwa sababu khilafi ulama'i wannan shine sababin sabanin malamai ibuyu il garari a cinikayya a arabta na rudiwar jahala da kuma jahala wannan bayanin da suka yi shine yake fito da abun karara mutum ya iya fahimtar me ake cewa garar me ake cewa jahala shine saye ya kubuta shi ma mai sayarwa ya kubuta koda a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne da yadda ba zai haɗu da Allah akwai haƙoƙin wasu a kan shi ba da idan ba a yi hisabi a nan duniya ba da akwai hisabi a lahira ma'ana ba a karɓa haƙƙin a nan duniya ba to kuma za a karɓa haƙƙin bayan Allah mai da Abdullahi Mas'ud yake ta za ta ga mutum Allah ce ga wannan shine wani dan wani wanda ya san yana da wata magana game da shi ya zo wanda kuke sayayyar kasuwanci kuka yi tafiya, kuka yi makotaka, kuka yi abota, kuka yi zaman gari, kuka yi aiki, kuka yi wane ne badantana zamantakewar auratayya ko tankuwantaka ko dangantaka ko surukuta duk za su zo suka faɗa yi. Kowa na da ɗan abin da zai faɗa. Ina da mun yi na yi mu'amalar kasuwanci amma ɗan rika yaudara ta. Ya ɗan rika yaudara ta. Ya ƙi mana bayanin kaza. ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza a gama wannan a shiga wani fagen da ya in bawa ya ta to shi kenan in mutum ka ta tsallakewa to dama dai ga hisabi nan na jiran bayi sai ce wa yumkin ka tafi mu da garar ila kismaini ta iya raba garar zuwa gidaje guda biyu alkismul awwal gararun fi aslil ma'quli alayhi samun rudi ko garar a asalin kullu tilikin ومن أمثلته daga misalan shi shine bai'u samaki fil ma'i sayar da kifi a ruwa asalin kulla cinikin an gina shi ne akan garar dan ba ma abin ai wa sayar fil hawa da kuma sayar da tsuntsu a iska a sama kenan asani na biyar ismu sani gararun fil awsat wal maqadir ruhi a cikin siffar abin da aka kulla cinikin akai wal maqadir ko gwargwadon abin misali kama lauda a bakarata kamar wani ya sayar ma da wani saniya ala annaha tulabu kaza rikila san cewa ana tatsar lita kaza na mai na madara da ya zo sai ba ta bayar da haka wannan garar ne fil awsat wal maqadir ko ma ku ce garar ne fil maqadir yace wa yumkinu takfimu al jahalati ila thalathati asali ita kuma wannan jahalar da yake ta magana a kanta wanda ya gaba da gar ya shigo jahala amma dai a tare ya dauko su ita kuma za iya raba ta zuwa gidaje guda uku al-qismu al-awwal jahala nau'i na farko jahalatun takunu fil ma'qudi alayhi jahalar da za a same ta a asalin kulla cinikin misali kamar yace bai ushatin min qafi'in yace na sayar maka da wata akuya daga awakin garke na wace baka sani ba kuma ya karɓi kuɗin har ya je hidimar shi kuma irin wannan da yawa ana yi da yawa ana yi a sai yana kiwon kaji ban dubu bakwai ran idi ka aiko ba ka ɗaya a jabi sau da ya siya ba kuma kana da su da yawa in ka tashi za ka iya bashi da wadda ta gaza ce da daddare ka yanka ta kuma ya kamata ya zama ta hannu ko ta kan hannu ya kamata da ya zo yi irin wannan wa saubun min iddati aswaq ko kuma ban dubu biyar na sayar maka yadi daga yadukan shagona a yadukan wani baka faɗa ba to wannan jahala ce fi aslin ma'akudi alkismu tsani nau'i na biyu jahalatin ta kunu fil'iwar jahalar da ke kasancewa a musaya mana mu'amalar saye da sayarwa da dace wata akwai wani abu na iwari na badali na musaya wanda zai fito daga wani daga cikin to sai garatin ya fito a wannan musayar ba asalin abin da aka kulla hayan a kai ba shine min hawa min amsalati daga misalai ka ayyu ajjara da fatahu bi udratin majhula kamar ya bada hayan dabbar shi da kudin da ba a san su ba da kudin da ba a san su ba ko ya ba da hayan dabba da wurin da za a je da ba a sani ba. Misali sai zo ya ce irin masu bayar da hayan mashin haka, sai ya ba shi hayan mashin amma ba a yi ciniki ba. Ba a yi ciniki ba, sai ce kawo dubu daya, amma dai in ka dawo zan baka canji. falladan zan ji sai ce kawo dubu ɗaya in ka dawo ka karɓa canjin to shi zuwa falladan din nawa ne ba faɗa ba garar ne akwai jahalatu a abin nan almantin ko jahalatu ujara ko kuma malam ga dubu ɗaya zan yi nan wajen sai sai hau mashin din jahalatu masafa ce kuma to amma da kai nan wajen ina za ka ina ga in kai nan wajen fa dogon tafiya ce na kai barin ka karɓa na iya waya da kai kana yana ka ce ga ka sun su sai ki gane ki guri to to kaga yan tantan fai kudu ajartu ha ujaratu ha alaku ha ko kuma yazo ce to zan baka hayan dokin nan na kwana uku to amma kudin hayar da za ka ba ka ciyar da dokin shi ma na akwai jahala dan ya kamata su kai da kake da dokin sai ka mai bayani irin mugunci dan duk wanda zai maka haka gadaba zai iya cutar ka sai ba ka dokin da yafi kowane mugunci shi ma haka masauki to wannan dai na hawa ne kuma kaga saura kwana biyu kuma wuce bayan hawa da kwana ɗaya za ku kwana uku kenan to ba sai na karɓi ko kwaban ka ba kawai dai a samu abinci a baki to sai in tambaye ka zai ci kamar na nawa nawa kullum sai in buga sai ga zai ci na dawa sai na lissafa sai na ga zai ci na dubu hamsin ok to amma nawa kuke ba da hayar dubu talatin in ta ban yarda wannan ba ga dubu talatin ban abinci kin ta ibi to shi ma sai an tantance wa huwa qadarun majhul wannan kuma gwargwado ne wanda ba a sani ba kamar yanzu yazo yana ba da hayan mashin zai ce zan je dizar in dawo sai ki kafin da za a yi ka rike kuɗin hayan ka kama shi idan na sa ni iya hayan zai dawo da ni kila ba mashin din ba komai kai kuma dubu ɗaya za ka bashi na haya ka je ka samun dubu ɗaya ka gama ka dawo ka zo muna oba mai ya kare ko kai shahada ka kara mashi mai ko kuma ka gunguro ka wahala sai ka ɗauki a fafo da rarai to duk wannan ba a yarda yi ba ana so a tantance a dilla dilla ya ce wa ruwa kadarun madahul au ya kulu ko ko mutum ya ce usa'iduka wani zan ko taimaka maka fi hafrin fi hafrin bi'iri a gina rijiyar nan wa ujira fi kaza amma ni ma zaka ban kaza misali an an ba mutum aikin haka rijiya sai ka ce to zan san zo in taimaka ban dubu biyu in taimaka maka wajen haka rijiya eh to na yadda zan baka dubu biyu ka taimaka ma amma a wajen hakar wani aiki za ka yi in ce ta talanka mashi dubu biyu zai iya yin ɗan kwakwakula ɗan kwakwakula ya ɗan tibo kasa guda biyu sai ce ana kiran ki a gida dama na ce fa ne yake nema in yi gaba ya gama da kai to in yi ce ban zai take to za ka yi gaba ɗaya yawwa to kaga ya yi za ka taimake ni da gaba ɗaya ko kuma za ka jawo kasa daga ciki zuwa waje ko ciki ɗari biyu a dubu biyu ku yi ta da wajewa sai ka aji wani dan boko wani yaro mai lissafi ya ce da ka ga dawo ka gana ma suna yi ana lissafi ya ce nuna ta hadidi na kidarin musa'ada ba tare da an tsayyada gwargwadon taimakoniyar ba ko taimakon ba fa hada kulluhu iwadun majhulun yafsulu bihi al-aql wannan dukkanin shi kai abin kudin haya ne ko musaya ce ta wani aiki da aka yi wanda yake kuma jahiltacce ne ba a san shi ba wanda ya fata asalin kullum القسم الثالث كسونا أكو جهالة تكون في العدل جاهل تر عدل ما تنقل قلوبا misali ka yattariya minhu sil'a ya ce sayar mani da wannan kaya wai kuli da wuce ce mace wuce ka sama na hinan mai tsara zan ba ka kudin kayan sadda gari ya waye sadda aka yi ruwa sadda na samu fatai ban kayan nan zan biya ka sadda na samu fatai kaga sai ba a san rashin za ka samu fatai ba in kai ba ka sani ba ya dai wani kai sani kama idan ka ce mashi ban kayan nan da an yi salari in dai dare bai yi ba sosai ya kai salari ka je ka biya shi a rana in kuma dare ya yi ana gama asuba ka je ka biya shi wannan ya halatta to da shi daidai gurgudu ka ita akwai hududi da ake tsammani in kuma a dashi za ka kwasa to sai ka ce mashi kwasar ranar kaza ne ban kayan nan zan biya ka rana kaza yace fa innahu ajalun majhul to wannan gwargwado ne wanda yake abin jahilta ba a san shi ba da karar musulunci ba ta yadda wasu su kulla mu'amalar saye da sayarwa a irin wannan tsari ba yana da saboda yanayin lokaci sai mu dakata nan sai mu tashi wasu nau'uka na kasuwancin da sharar musulunci ta ta haramta na wa alaikum assalam eh Koda, koda mutum ya, eh, Oke, ba za su karɓi kuɗin su ba. a tare cewa sun gina shi ne a kan ka'idojin albayya ne da khiyari malam ya tafarraka. Sai dai kawai sun ɗan tsuke abin domin akwai khiyari kyar tsayi. Ya kamata a ba shi kashi. Amma ba haka ba kana sayan kaya a wajen mutum, kuka rabu, ka barbaran da shagon shi. ko ka koma ba dole bane ya karba ba zai karba ba sai dai idan ka sa mai sharadi zan sai wannan kayan zan je gida su duba in sun ce bai yi ba zan dawo shi kuma idan ka dawo ba kudin ka za a ba ka sai dai ka sa wannan sharadin sai dai ka duba irin kayan da suke so sai dai ka ce to zan je su duba in bai yi ba zan dawo in duba irin wanda suke so in kuna da shi in ba ku da shi za ku ban kuɗi na sannan akwai ikala kuma shine taimakon wanda ya nadama bayan ya sai kaya bayan ya sai kaya ya tafi dizel ya canzo waya yana murna yana dawa sai kuma yar auta ta koni wani kwakwabo kuma sai kuma sabuwar wayan nan kuma idan ya koma da ita ya daga tsakan hand na biyar sai amma ta zama abin nan to sai ya koma kun mai shago ce wallahi ba abin ko ba ko kunna ban yi ba na koma gida ga abin da ya faru ga abin da ya faru a taimake ni a karbi wayan nan a bani kuɗi na shi ko mai shago sai su yi ikala wannan ba dole bane amma annabi ya kudaitar da yan kasuwa su rika yi yana taimaka ne lahira ya ce wa mutum su da ka cikin rubuta nan refundable in dai suna nufin in dai ka bar shagon ka koma ba za su karba ba kawai dai suna so su nuna maka su ba su da tausayi ne amma ya halatta amma idan suna nufin idan ka ba da advance daga baya cinikin ku bai tabbata ba to kudin da ka bayar na advance karbi ya ci wannan kuma shine cinikin ina kuma haramun ne idan ta baya a cin bil'ina to annabi ya haramta cinikin ina irin wannan shine bai halatta ba amma dai wancan cikin rubuta ba damuwa har iya ta'amuli da su a haka wa alaikum assalam sun mamar kada ibn Hussein sun ce ya halatta amma kada abin da za a sa a ciki ya zama mai tsada ne na ɗaya kenan na biyu kada wanda zai saya ya zama zai saya ne don kyautar ba don kayan ba na uku kada ya taɓa yan kasuwa masu sayar da irin waɗannan kayan in ba a cika wannan sharuɗan guda uku ba haramun ne wannan ta'amulin saboda hadari za mu dakata ku yana tun lamu bi amdiki billahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik